وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا بيو غوتا daraja watan sha'ban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai talib albarka masallaci mai suna masjid Umar bin Khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih malamin da ya rubuta wannan littafin sunan shi Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi iya daga malaman da suka rayu karni na tara hijira ta mazalar sallallahu alaihi wasallam ya rasu 893 Allah jikin shi da rahama littafin an takaita littafin sahihul bukhari ne sau da aka hadisai ne waɗanda suke ingantattu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don koyar da al'umma musulmi ibada Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya mana ga munkatar ya sanya mu dace ma daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da duk abin da za mu karanta ya ba mu ikon yin komi domin sa Allah subhanahu wata'ala mana muwafaqa zuwa ga abin da yake so ya rada shi ya rabbal alamin har yanzu muna a kitab na 26 shine kitabul umrati kitab wanda zai mana bayani akan umra hadisin da za mu tashi shi ne hadisi na 862 yana ƙarƙashin babin da aka matar jama babu suɗubalil hajjil ƙarimina wa salasati ala dabbati a kitabul umra aka ce al'umrati lokacin shi ne a ziyara a shari'a musulunci aka ce umra ana nufin ziyaratul baitullahi haram bishirufin maksusa ziyartar ɗakin Allah mai daraja mai alhurma a bisa wasu sharɗa waɗanda suke kebantattu malamai sun tattauna menene matsayin umara a musulunci wasu ka ce wajibi ce wasu ka ce sunna ce sau da haka a rayuwar mutum samu ya umara inda yana da istita'a so ɗaya wajibi ce saura kuma duka kenan fadla ce umara tana da ɗumbin fadla a musulunci kamar yadda manzalarsa sai ce ta bi umarai alhajji wal umarati ku dinga bibiyar tsakanin hajji da umara fa ina haka kafiru zunuba wal faqra kama ya kafiru kir khubs al hadid wa dhahab al fita ku dinga bin bayan hajji da umara yana karkadewa zunubi da kuma talauci kamar yadda ziga zigi yake karkadewa kamzo na bakin karhe da zinariya da kuma azurfa saboda haka yawan yin umara iya daga abin da yake jayowa kankarar zunubi sannan kuma yana daga abin da yake karkadewa talauci da wahala ka ga mutumin da yake da wadata yake kai koma umara kuma sannan ka ga duke shi ta sha baya Allah yakan nisanta dukiyar mai yawan umara daga dukkanin waɗansu afati da waɗansu fitintunu da kare arziki wanda yake na bazata shi yasa kuskure ne irin wanda zaka ga suna kokarin sanye gwiwar waɗanda suke yawan kai koma umara inda mutum yana da hali yana da wadata ya yi takai koman zuwa ya yi umara so da ayyukan ɗa'a kowa da yadda Allah ya fattaha mushi babu su kimani la'ajil ƙadimi na wasanata ala dabba wannan babe zai bayyana mana hukuncin fuskanta alhaji wanda ya zo daga haji fuskanta da alƙadimi da za su mushi wasanata ko kuma mutum uku ala dabba akan dabba kenan mutum ne ya dawo daga aikin hashi tare yadda za a samu ɗaya biyu sun mushi har ma ya ɗoro su a bayan abin hawa wannan yana nuna mana kenan mara malale ga dukkanin wanda ya zo daga wani abu na alkhairi ga wani misali mutumin da ya je ibada haji ko umara ko kuma mutumin da ya je yaki sai ga an tare shi tare da girmamawa to wannan zai karfafi gwiwa shi ko kuma zai tafi a raka shi wannan zai karfafi gwiwa shi ko kuma in ya tafi a tare shi wannan zai zama to ya karfafe gwiwa shi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam makkah استقبله أقيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه daga Abdullahi bin Abbas Allah ƙara yarda a gare shi ce lamma qariman nabi sallallahu alaihi makkata lokacin da annabi sallallahu alaihi gabato makka istaqbalahu ughayl matu bani Abdul Muttalib ɗan yara tasghiri na kenan na waɗanda suke kenan ugailima tasghiri na kenan gulam ko kuma aglima sai a ce kenan aglima yara da ya ce ugailima kenan ɗan yara ‘yan yara sai aka sargara su kenan sau da aka isa kaba da hukairu mutu sai ‘yan ƙananan yara suka tare shi da bani abdulmuttalib iya abdulmuttalib ma'ana jikokin abdulmuttalib ko kuma famikiya abdulmuttalib sai suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hamala wahidan bayne dai sai dora dai a gaban shi wa akhar khalfahu dai kuma sai dora shi a bayan abin hawa ɗaya kuma ya ɗora shi a bayan abin hawa wannan hadisi bukhari ya maimaita shi babu sarasa ala dabba a can gurin da ya maimaita shi don ya nuna ma ya halitta ya goyon uku in dai dabba za ta iya ɗauka kana iya goyon uku ka ɗora yaro ɗaya gabanka sannan kuma yaro ɗaya biyu baya wannan in ba za a takuri dabba ba ko kuma a yin haka rakin ba zai bayi ba zuwa ga rashin kwantarol ɗin abin hawa kamar misali babur ne sai ka ɗauko kattai guda uku kaga ɗauko nan ƙatan guda uku zai iya sawa ba ka iya bakwantarar inda wani abu zai faru kaga zai zamanto an yi al'amari wanda yake na ganganci ko kuma misali ɗaukowa ɗin ya zama duk wanda za ka ɗauko muharramin ka ne kamar wancan sati da abdulrahman ya ɗauko aisha radiyallahu ta'ala anha ya ɗauke ta a bayan rakumi ya kai ta sai umara amma in wanda za ka ɗauko mace ce kuma ba muharramar ka ba ce to a nan gurin haramun ka ɗauko ta kawai misali ɗan kabu kabu haram ne ya ɗauki mace kawai misali kuzin in ka ko kaza wannan da haram ne ka ɗauko ta ko matan wanka akwai wanda sai sai a makannin shi mutu sai ce saboda yanzu a kai ta gurin sabga wancan sai dinga kai ta eh ke bukin hawan mutum ba eh ni mata ta ba ta hawan mutu ba amma ya sai ma kadan shi sai ce shi dinga ɗaukan ta yana dinga kai ta ka gani to kaga a ka'ida me ita da kace ba ta hau ba sannan kuma shi wancan da kace dauko ta ai kaga ba muharramin ta bane haramun ne ara'aita alhamu qala alhamul maut to kaga jiya mutane suna irin wannan kuskuren kenan in irin wannan goyen ne baya halitta ko irin wanda zaka misali matasa suna a dauko wata a gaba misali ko an doro wani a gaba wanda suke manya kaga waɗannan ukhairima ne yara ne in dabba ce kenan an takuri dabbai in kuma abin hawa ne wanda zai tashi wanda za a buga shi mai inji kaga za a rasa control to kuma ciki da akwai ganganci to nan baya halitta amma ka ɗauko yara matasa ɗaya a gaba biyu a baya misali yadda mutu na iya ɗauka ko da su hudu ne wannan ke bai da laihi in dai abin yana iya ɗauka shi yasa sai maimaita shi a can sai kuma a babu hamlu sahibin dabba gairu bai ne dai mai dabba ya ɗora wani gaban shi kamar da za ka ɗoro yaro saman moto saboda gudun ka ajiye shi a baya zai iya barci ko kuma wani abu makamanci haka ka karamin yaron da bai iya tabbata ba sama in ka ɗora shi a baya zai zaman to kenan ya faɗi musamman ma za ka ga da dare in kana garajen bayan lisha ka ɗauko yaro a baya to ya dai ka ji shi ya yi ƙasa kuma irin wannan kana samun wasu akwai rashin tausayawa sai ka ga mutum ya ɗau yara ko ko kuma wanda za su wuce da ɗan kabu kabe ji ɗauko yaro ko yaro ya sai guri sai ya ba ɗan kabu kabe ya ɗauko shi shi kuma sai ɗoro shi a baya dinga gudu alhali kuma yaro yana da gwargwadon lokacin da an kai saboda bai jima ba da barin yarinta kuma rayuwar diyonci a barci take to da zarar an ce ma ya yi ƙoƙarin ya kai lisha to duk abin da ya gaba kowane lokaci barci yana iya ɗaukar shi shi yasa wani za ka yi da kwana abinci ma sai ya barci ka gani to wannan kaga kasada ce da kuma jewa yara a hatsari in irin wannan ne kenan baya halitta ya zama to an yi wannan hadisi yana nuna mana wanda ya zo daga bulaguro musamman ma bulaguro aiki haji ana sa aje a tare shi hilin jirgi ne a jansu ne a samu musamman a haɗa jikokin mutum da ɗayan shi su je su tare shi sannan kuma tsariyoshin kaga shi wani mutum ne wanda ya zo daga wata ibada ta kankarar zunubi taryan wannan da aka mishi zai bayi zuwa ga samun ma kyakkyawan addu'an shi saboda sabon zawa ne daga bulaguro sannan kuma zai faranta mashi rai da samun mai nutsuwa maimakon ya zo shi babu wani wanda ya tare shi to musamman kuma zamanin da kaga da ake tsayiyar wata da watanni an yi ban kwana da mutum kafa a sai ana tunanin baya dawo ba an ja ida ya ga labarin mutane sun zo kaga duk za a tare su tare da kenan murna shi yasa waɗannan sai suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yana ƙara nuna mana ne zumunci da kuma mutum in ya zama to babban mutum ne kulawa da jikokinka wannan yana sanya kauna da kuma haɗuwar kan yara a ce waɗanda suke jikokinka ko ɗiyanka musamman ƙananun yara ya zama kasa su a shika kaga nan sassa sai ɗauko su shi yasa iya da kuskuren da zaka ga wani lokaci wasu uwayen suna yi sai ka ga baba ya dawo gida wani ma daga bulaguro amma ɗan shi ko ugu da yana nan da bai nan duk ɗaya saboda babu wani nuna kauna babu wani yaro ya san zai zo ya tsare ka da gudu ka ɗauke shi ka gane sa sai na wannan ka cabe shi ka ɗauke shi to wannan yana faranta ba yaro kuma yana sa mushi kenan rahama da tausayi shi ma a zuciye shi wanda ya zama yana rasa ne yana sa mushi wani nau'i na damuwa shi yasa ya suka tare shi fa amara wahidan bayna ne wa akhar khalfahu mahallin shahidi shine tariyar da suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu dukhul babu dukhul bil ashi wannan babu yana karantar da mu hukunci a dukhul bil ashi mutun ya shiga da yamma mana ba ka dira gida da dare ba kenan mutun ya shigar marici ba da zawal kaga da rana rana ta take lokaci ne wanda bai kamata ka fado ba to ya ka ce bil ashi da yamma kuma sannan ba da dare ba an anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahla kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiya daga Anas Allah kare yarda a gare shi qadimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na daga al'ada shi la yatruku ahlahu bai wado ma iyalin shi la yatruku ahlahu bai wado ma iyalin shi ba zata kana la yadkhulu illa ghudwatan ya kasance ba shigowa sai da sahiya aw ashiya ko da yamma a wata ruwa la yaqru alahu laylan annabi sallallahu bai duro ma iyalin shi da dare a wata ruwa annabi sallallahu ya bayyana illa din yace li kai tabta shi da shata wa tasahid al khidba dan saboda wanda take da gashi a tarwatsa ko a burwatse ko a hargitse ya zaman to ta wanke ta gyara gashin ta haka wanda zai zama akwai nau'i na burunguzan kama ya zama to din ta kawar da abin da yake kazamci wannan kuma dan saboda kyautata zamantakewa ne da kuma ƙara fahimtar juna da kuma ƙara ƙima wa juna ba dacewa mutum ya yi bulaguro bulaguran da yake ya jima kuma yanzu ma iyalin shi babu zato babu tsammani cikin dare allahumma zai iya kira yanzu a waya allah ya ka sauki cewa rana kaza ina dawowa menene illa din saboda lokacin da baya nan kaga babu wani kulawa da kai misali to kaga a ka'ida ya duro ba zato ba tsammani zai iya ganin iyalin nashi da wani abu na kasamci ko rashin kulawa da kai ko da makamanci haka to wannan kin sai sa mishi wani abu na kyamata sai wani muni na iyalin nashi ya zama a cikin zuciyar shi shi kuma ka'ida abin da ya kamata ya zama to kenan a kimtsane zai zama ya ga iyalin shi saboda haka yi musu ba zato nan ba daidai bane shine kuskuren kuma irin masu gidan da zaka ga ko gida suka zo shiga to ba su nuna alama hai su faɗo a basata wannan ba daidai ba ne a nan sassan ya dawo daga bulaguroncin lokacin da ba waya yakan warawa da masallaci bayan gashi an san ya zo sai wara da masallaci sannan sai da sahiya ko da yamma labari ya ce mushi cewa ya zo kaga akwai lokacin da nan sassan ya dawo aisha ta gyara ɗaki ta sa labule har ma ta kawo wani sitara wani rido ta sa wanda cikin shi kuma da wani zane na ɗawi su ko na makamacin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta gabace rai tace ya gabace rai tace subhanallah ma azlamtu ni na aikata sai ya ce wannan surorin wani cikin tace ai saboda kai ne na yi wannan adan ɗakin to kaga kenan a ka'ida ya kamata mai gida ya zama ya sanar da iyalin shi kar kuma ya wado musu lokacin da ba zato ba tsammani kaga inda zai ganta misali da raggan kaya kaya na aiki so da ai babu kowa a gida ba ya ka sa kaya masu tsada ba ta dinga wanke wanke da shara da wannan da su kaga dole zai zama akwai kaya na aiki da za ta sa to a kaida bai kamata yi wannan ba sannan kuma gehe ɗaya na nuna mana ashe kamata yi ya zaman na daga kyakkyawan zamantakewar da mace za ta yi ga mijinta kar ya zamanto ya ga wani abin da bai dace ba a tare da ita na ƙazamci kamar irin yadda za ka samu irin wannan kuskure wani lokaci ana samu ga mata ana samu kuma ga maza akan samu ga mata wata kaga tana da rashin kulawa da kai ya kace mai takaba sai ga misali kawai babu kulawa da kai babu wani kumshi babu wani sa kwalli babu wani ado babu wani kawai dai aka furwa tsaitsaye sai ka ce wanda aka gaya ma ranar mutuwarta kaga wannan ba daidai bane ba ya saba ma dabi'a ta mace ita mace yar ado ce a man yi nashi ofin halittu wa fil khisami zai rububi Allah ce shi yanzu wanda ya raye cin ado ita yar ado ce da kuma kwalliya kamar yadda kuma irin wannan kuskure ana samu ga namiji shi kuma dan saboda shine uban gida shine jagora shine wanda yake tahiyar da duk abubuwa sai kaga babu ruwan shi saboda in an yi magana tashi hankali ka gani in an tsiku tsallak ka gani saboda haka ka gani wai asibir u'allak in aka yi magana saki to irin wannan kana samu sai zama shi kuma babu ruwan shi duk yanda ya ce shi mihina shi wahala shi sana'a shi in ya dawo ba zai yi wanka ba kuma aka ce mai akai mai ruwa ma tashi hankali ka gani kana samun maza masu wannan dan yawanci kazamtar na mata wai ake gudu shi ko kan ka samu mace kaza ma ka samu maza da yawa ka samu a ka'ida ita ko cikin mata ga suna gaya mata a ce ke bai kamata ba matsayin ki na mace kuma ɗabi'a ce duk inda mace take ita da ma ƴan wannan ce to amma kaga su da yawa sai ka ga wajen ƴan uwa maza ana samun irin wannan shi ma wannan kaga ya saba wal hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf kaga Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani yace lalle kam mata suna da wani haƙƙi na kulawa da kai irin yadda maza suke da haƙƙin gurin matansu yadda zai bukaci ba zai so ba a ce kazama ce zai iya hudda tsare gida ko yi kaza a ce mai ce kazama ce ko a yi wuce ce kazama ce ko ya rabu da ita ce kazama ce to haka ita kin ma dai akwai bukatar mi ya zama to kenan shi kin ma ya kauce kai daga wannan kuma ya san cewa duk inda zai zamana da kazamta cutar da ita to sai Allah ya kama shi aka wannan saboda la zarara wala zirar babu cuta ba cutarwa ba a yarda ba ka cutar da waninka musamman mutumin da zai zama kun zamana tare da shi wannan kuskure kuma sannan innal malaikata ta'azza bi ma ta'azza bi duk abin da zai wanda zai zama akwai cutar da ita to kaga zai zama to kenan malaiku ma suna cutuwa da nau'in wannan babu la turqu alahu idza balagha al-madina baban da yake karantar da mu cewa kar ya faɗo ma iyalin shi idza balaga almadina ba zai fado ma iyalin shi ba idza balaga almadina in yazo dab da shiga garin su almadina nan kenan birnin shi garin shi an jabi radiyallahu ta'ala anhu qala na annabi sallallahu an yaturqa alahu layla annabi sallallahu alaihi ya hana mutun ya fado ma iyalin shi laylan da dare kaga can gurin dukhul bil ashi in ka dawo daga haji yanzu misali ka dawo daga haji ko umara ai bulaguro ne na nesa to a ka'ida bai kamata ka shiga to wannan bulaguran ibada ina ga sauran bulagurori dole kenan ana bukata wannan amma zutun da zamanin waya ne Allah ka sauki sai ka kira ka sanar da cewa kenan za ka zo ka babu la turqu alau idza balagha almadina in yazo dab da shiga gari to kar ya fado ma iyalan shi a basata hadisin jabir ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ya turqa alahu laila annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani mutun ya fado ma iyalan shi babu tsammani da dare wannan hadisin shi yasa bukhari a kitabun nikah ya maimaita shi a kitabun nikah babu la yasruqu ala ulailan idza qala al-ghaiba kar ya hado ma iyalin shi da dare in bulaguran shi ya dade makhafata an yakunahum dan jin tsoron kai ya haince su aw yastabisa asaratu ko kuma ya dinga neman wani kuskuren su akwai inda misali sai kihoni wai so ke shigo dan ya tardo wani ne don ya samu dai dole ya samu lihi to ina da lihi tatabbu'i ne wani tatabbu'i ne shi kuma ƙa'ida tatabbu'i a dunkule duka baya halitta ya ma shara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman fi qulubi annabi sai ya ce la taftabu al-muslimina kar ku yi da musulmi wala tattabi awrat kar ku dinga neman aibubukan su ka dinga binciken mutun kana nema shine wala tajassasu a dunkule duka wala tajassasu ba za ka yi tajassus ba matarka ce ka zan kare ba za ka yi ba tunda kai ba raqibu bane na mutum kawai ka dora iyalinka kan tsoron Allah in ka ga abu mara kyau ka hana su amma ƙoƙarin ka dinga nema a ɓoye sai ka laluko wani laifi ka dinga canza lokutan zauwa ba za ta kawai ne a ganka ka faɗo ko sallama ba to me kake ka gani a ƙa'ida ko ka sana gidan ka baka neman izini ko hinka wani gyaran muryar da yake nuna gashi nan zaka shigo ka gani amma ya ka ce dole he ka ce mala'ika kawai lokacin ya ka ɗan yi sallama ƙasa ƙasa kawai ya ga mutum ya faɗo ka gani wani lokacin ma wace ce har ji tsoro saboda kaga bai ba sallama misali to kaga wannan kuskure ne ba ya halitta mutum ya dinga kokarin wannan ko kuma irin wanda ya su dauki salula ta matarsu ko ta dau salulan mijinka ta shiga can ta ta can shiga can ko ta can wai so ce dole sai ya gano wani laifin da to a dalilin wannan lamari na salula lamari ne wanda yake kenan sirru ga mutum wajen binta da kuma ƴan uwanta shaƙiƙai uwayenta danginta abin da ya shahi faɗin binta ne ya shahi ka ƙanwarta ta kama ta jajen wani abu sun tattauna da ƙanwarta kan wani abu na sirru tsakankanin su to wannan abin na sirru bai kamata wani ya ji shi ba ita kanta amana ne a wajenta yanzu kai he ka ɗauko sai ka dinga lalibe ka dinga lalibe he ka ce wannan to yanzu wannan daidai ne kaga iya zamanto ya shiga karkashin wancan mutumin da zai zamanto asgha ila kalami qawmi kaga ni annabi sallallahu alaihi wasallam man asgha li hadith qawmi subba fi udhnihi al-alam fi yawm al-qiyamah wanda zai kasa kunni dan ya saci jin mutane zancen mutane a rakiya ma za dura mai ruwan dalba a kunnen shi sai an narka dalba sai a dura kunnan a toshe min kunnan da to kaga ko a waya wannan bai dace ko kuma su mata yi kaga sai ta ɗauki wayan mijinta ta dinga bibiya da abokanan kasuwancinsu da kaza sai kaga bukun bukun ta yi hushi shi bai ma san ba mai aka yi hushi sai an je ta ce ai kaza kaza aka yi saboda haka wayar shi ta ɗauka ta shi ai zai arbe ta ji wayar shi ai wasu ƴan mata ko su zaune sun ce min kaza ai an yi kaza kaza kaga asali haram ne ta aikata so dan me za ki zo ki rinka satan jin abin nan ɗin abin nan ɗin mijinki ke ba mala'ika ba ce ba kiwon shi ba ka bata iya da kuskuren da yawanci duk muke aikatawa kuma wannan bashe da kyau shi yasa ka ga yana bata zamantakewa na mutane sai ka ga mutum yana ma wasu wani kallo wanda yake na daban saboda ya sato zartattukan su da maganganunsu a ka'ida ita wannan waya ko kai ko kai ko mutum lehi ne ya yi ko mutum laifi ne hukuma ce take da daman a zo a lalibi bakin gabar kawai da ake tuhuma shi shi yasa kaga lokacin da wata ƙasa aka sa ka'idan za a dinga kwantarar biyu na mutane da suka ce musu raba saboda za a dinga satar maganganun mutane da surrun mutane kaga yanzu kawai baka zo ba kawai ka amshi wayan mutum babu wani ta'addanci ne gona kawai ka amsa ta sai ka ji sun rage shi kai fa'awa in ku kai garajen wannan to za ka gama da Allah shi yasa wannan surru ne kare kan da ake sha a kasashe in wannan ya sace abin nan zancen wasu yadda ake shan bala'i wasu kasashe ake yaƙi ma dalilin wannan abin to kaga in saka aka yi matsayin ka da jami'in tsaro aka je aka gama misali da ma'aikatan guri tunda amana ce na je na sayi layi amana ne wannan layi baka da daman kaudan kasuwanan ka dinga bibiyar duk kiraye-kiraye mutum da kai fomai shi Allahumma ana tuhumar shi kan wani abu mai girma da yake da alaƙa da haƙƙi kaga hukuma ita ce take da damar ta yi irin wannan bincike ɗin a kai sannan ita ma kaga gwargwadon me gwargwadon wannan abin da take neman ta bincika bata da hurumin ita ma ta ƙetara wani abu wanda yake na daban kamar yadda ko da'iya ne kai baka da daman ka dinka bincike kana bin kokon mutane sai ka bincike kaza kaga ta tabbuli ne yanzu nan gurin yaka ga Allah ya kwashi albarka duk cikin lamarin babu kenan wannan kuskure ne a samu faruwan haka nan babu man asara na fatahu idza walaga almadina wannan babu zai bayyana mana zai mana bayani akan wanda man asra na katahu wanda ya suka ne gaggauta tagoshi idan balaga almadina in ya zo dab da shiga garin dan bulaguro ne ya kusa zuwa gari sai ya daga kafa menene hukuncin kana kana tahiya ka zo dab da zan gari sai ka dan ƙara wuta ka ƙara lamba ka gani saboda kenan shauki da kuma wannan in ka ka kusa ka kusa gida an anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar min safarin fa absara darajatul madina أو كأناقتها وإن كانت دابة حركها وزاد في رواية من حبها daga anas Allah kare da gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kasance idza karima min safari in ya gabato daga bulaguro bulaguro manzo Allah sai ya karka su kama haka akwai bulaguro ko da yaki ko bulaguron kasuwanci ko bulaguron ibada ta aikin hashi kaga wannan sune ibadodin da manzo Allah sai bulaguro rukan da Allah sai bulaguro na da'awa bulaguro na yaki bulaguro na haji bulaguro na kasuwanci bulaguro na kasuwanci kaga tsaye shi sham annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bulagura amma bayan zuwa addinin musulunci to kuma bulaguro manzo Allah sai ya tafi da'awa an canje bulaguro na da'awa bulaguro aiki haji bulaguron jihadi bayan kenan mai zuwa addinin musulunci amma wancan shi kuma kafin zuwa musulunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto iyayen shi ashe kaga musulmi kamata a ce duk bulaguran da zaka yi ka tsaya ka leka kyau ka san wannan bulaguran na menene kar ka mance cewa lalle da tahiya bulaguro gwargwadon tahiyar ka bulaguran gwargwadon da za a rubuta ma in bulaguran ka na ibada ne za a rubuta ma alada zahaban wa iyaban zuwanka da dawowarka misali bulagura aiki hajji kaga cikin lada kake ko to dawowa ma kuma cikin lada kake bulaguran neman ilimi tahiya cikin ibada sannan kuma me dawowa ma cikin ibada to in bulaguran sabo ne kaga tahiyarka cikin ilimi dawowarka ne ka je bulaguro ko na kallon falo ko kowa kaza shi yasa ma kafuka suka tantauna mutum ne bulaguran shagala zai kasar ko ba zai kasar haka ne ko suka ce a'a gaskiya ba zai kasar saboda rususa Allah yana yin ta ne ga waɗanda suke kenan bayan shiga masu bulaguro wanda yake na halaliya amma mai bulaguron da ba halarka ba a ce zai amfani da rususa din shi kuma alhali saban Allah ne suka ce to shi bai da wannan rususa din gagari in ba nan sabo bane ba ko ba sun kalla cewa in dai abin rufusa ne to shi wai yana da wannan rangwamen ko bai da to kai a ce ma an yi sabani kan wannan ƙaƙa Allah kare mu kenan dole mu tsaya mu kula da iri-irin wannan wannan kana idan kalima min safarin in ya gabato ya dawo daga bulaguro fa abin tsara darajatul madina sai tsinkayo ganuwa ta madina babu sama darajatul madina sai zan kayo ganuwa ko katanga ta madina aw da'ana qata yakan sukwane yana zaburar da tagoshi da bambanci kaga da taguwa da bambanci da mota abin da yake kenan mai gudana da wannan kaga yanzu in mota ce in ka zo dab to dole za ka rage saboda lokacin kaga akwai jama'a can kuma daji babu jama'a sabanin kenan ita taguwa kaga taguwa akwai bakin gurgudan gudun ta kuma kai kake control ya ga amma waccan gudun ya wuce iyaka gudun daji ba dai yake da gudun gari saboda haka kenan in ka zo kusa da gari in mota ce to sai kuma ka sassafta ka yi khilaf na wancan saboda haka auda na kata yakan gaggauta tagoshi wayan gana dabba harraka in kuma dabba ce harraka yakan zaburar da ita wa zara fi ruwatin min hubbiha saboda kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma Madina wannan hadisi Imam al-Bukhari ya mai tashi a Fada'il al-Madina babu da Madina tafsir khubs baban da yake bayanin Madina tana ya tana korewa dukkanin wani datti da kuma abin da yake kazamta sai kuma irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunar waɗansu ababe saboda ko dai abubuwa ɗin suna daga sha'air na addinin Allah yanzu kamar misali birnin Makka kamar misalin Madina kaga waɗannan ƙaunarsu ƙauna ce wadda take ta ibada saboda ai sha'air ne daga sha'air na addinin Allah to ƙaunarsu ƙauna ce ta ibada in garinka shi ma kamar Makka ne ko Madina ko Kudus to kana iya mushi ƙauna ta ibada sai zama a wannan baban kenan ƙaunar ibada ce saboda ka ƙaunar shi don saboda me guri ne wanda Allah yake so kuma Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi inna awwala baitun wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkah mubaraka umdan lil-alamin shi yasa manzo Allah sallallahu bayan ya fita daga makka zai hijira kaga sai juyo ce lalle Allah ya sani kina daga mafiya kaunar gurare guri na ba da an fitar da ni daga cikin ki ba to da ba zan fita ba kaga saboda me kenan harami ne to haka ita ma Madina manzo Allah sallallahu kenan saboda kaunar da yake mata innaha tayyiba kaga da ya tun karo saboda wannan kaunar sai ki amma in ba ita ba to garin ka gari na wannan kaunar shi kauna ce ta dabi'a za ka iya nan ma'aibarka ce sai ka je ka yi karatu a wani garin da ba ma'aibarka ba ka hitsan wancan garin da ba ma'aibarka ba saboda me yasa akwai waɗansu malaman da kai karatu wajen su kuma kake kaunarsu kaunarsu sai ta ja zama kaunar mutanen garin sai zama to ka yi karatu a wani gari ba garin ku bane amma saboda kyakkyawan makwabtaka da ka samu da ƴan ƙauyen da malaman da dangin su misali sai wannan abin ya ja zama kake kaunar garin saboda yadda kake kaunar garin ka ka gani to saboda mai wannan babe ne na kauna na ɗabi'a amma kauna ta ibada irin yadda za ka ji kusasu suna ka hadisin cewa hukul watsan minan imani ka gani hukul watsan minan imani ka ga wannan kusasu ne kawai ka gani kusasu ne hadisi ne wanda yake bai inganta ba wai hukul watsan minan imani san kasa yana daga imani za ka yi ta ji yan bida suna wannan wannan sai kuma aka dinga samun kusasu daga ahlus sunna da wasu yan nema abin da ya gaisuwa ai hukul watsan minan imani ka gani kuma ya sifface karkashin hubbul watsani min al-iman sai su dinga kulla kiyayya da kabilanci da bangaranci da kaza in ka ji mutum yana hubbul watsani min al-iman to akwai wani abin da yake so ta satturi akan shi sai bata wancan garin da wancan garin da wancan garin ita kuma kasa duka gabaki daya da Allah ya bambanta mu launin mu da yanki da kaza da gomi Allah ya haka ne kawai ta harfuna karamkon da lafiya kasa kaza ba ta yi kasa kaza ba kasa kaza ba za ta tsarkake ka da kasa kaza ba kasa kaza ba ita suke da matsala ba ka gani inda duka kuma ba inda ba na kirki ba inda ba na banza sai ka je ka amurka ka je ka rasha ka je ka abin nan ka tar da muminan da ba za su cire ma hula wajen karfin imani kuma ga su kuma tana yiwa ma su hika ma lada saboda su can suna cikin takura kai kuma kana da damar da duk zaka bauta ma Allah subhanahu wataala to wannan hadisi na ukul wa min al-iman bai inganta ba sai dai in ya zamanto kenan mi garin malamai suka ce gari ne daga sha'a'ir na addini ga misali baitul maqdis wannan dole ka so shi dole ka so shi saboda ne guri ne wanda Allah subhanahu wataala zabe shi bibi tashi sannan kuma Allah ya bashi daukakuwar daraja sama da wani guri shi yasa yana ɗaya daga gurare guda uku wanda baya halitta ka nika gari kai bulaguro ta kankanas in ba can ba ko maka ko madina kaga saboda a nuna ma duk ƙasa ko ina ɗaya ne sai ya zamanto aka ce la ta shigar rahal illa ila salatatu masaji sai a ɗaya masallatan waɗannan guda uku amma da ka tashi nan ko ka zai masallaci aka da ko ka je ka duk ɗaya ne kawai duk ɗaya ne kuma ka so can ka so ci amma san ƙasar ka kuma ko kishin ƙasar da kake ci shi kuma kishi ne da so ne na ɗabi'a ɗabi'a ne misali kamar an ahe ka a gari nan kake sana nan kake kaza a ɗabi'a dole ka so nan amma ba wai ka ce mun ba wai san ƙasa ta ko san ƙasar ka ka ce wai yana daga imani shi wannan hadisin na hukun watsani min al-imani bai tabbata shi kuma kishin da za ka yi na kaso a menene kishin sai ka samu wanda shi ba dan kasar bane ba ya hika kishin kasar karuwar da ake da shi ya hika karuwar da ake da kai yanzu khairiyat khairiyat din nan duka yawanci yan kasa ne suka yi su wasu ne wanda kawai abuna ce tsakanin mu da su suka zo suka yi mahadar na aita shi dai sai dauki marayu dubu yau don kana cewa kai kana kishin ƙasa wancan ya yi ka kishin ƙasa shi ɗayan ƙasar ta kuwa ya ɗauki maraya dubu kaga kai kawai zance ne kake wani ya gina ma masallaci ɗari kuma shi ba ɗan ƙasar ta ku bane kaga yi ka kishin ƙasa wani ya zuba maƙudan kuɗaɗe hannun jarin shi kai ba kama hudo kuɗin ka ba ka dimbuge abinka shi kuma ya kawo ya baza kuɗin shi a ƙasar ta ku kuma yana can wata ƙasa ha kuma kuna cin gaji abin kai da aka yi wa ɗan ƙasar ya hika kishin ƙasar kaga kenan wannan ɗabi'a ce shi kuma kuma musulmi bai kamata ba ya zama sababin da zai sarwantar da koma menene na dukiya almubazzaranci haramun ne cin mutuncin musulmi haramun ne zalunci haramun ne ƙasar ka ce ko ba ƙasar ka ba wannan haramun ne kai zalunci shi haramun ne kai zalunci sannan addinin musulunci ka ɗauki ka ɗauko misalin tarihin musulunci amr ibn al-as da ya je fakahin masar da ya jagoranci misra dan ƙasar ne rihila ce duka aka yi kenan tsarin ma cewa wani ɗan ƙasa kaza ne wani kaza ne duk tsari ne wani kafin duk gaba ɗaya musulmi ko ina ɗin ƙasar musulmi su ci shi ko ina ka gani duk wanda suka tashi sabon nan fantsama suka yi da ka zo ka shimfiɗa musulunci guri shi kenan sai su gida sai su naɗa ka kai da shugabansu malami ya tashi je gari ya yi ilimi shi kenan yan garin sai a ɗauki wani matsayi sai a bashi ba tare da bikattar nazar akan cewa ɗan gari ne ko ba ɗan gari ba ne ba to kaga wannan shine tsari wanda yake na musulunci da aka farraka mu ake kokarin gina mana wancan abin shi yasa kaga yanzu irin su misali baitul maqdis kaga ai duk abin da ake yanzu duk wannan wulakancin da cin zarafin nan da ake ma baitul maqdis saboda wannan abin da ya tasiri yaya ka gani in ba wannan da suke illa marhamana duk ba da ba duk kaga dai mutanen nan biyan da ake ciki biya wani ma da ya ɗan wara adda shi ke nan kawai gari sau da tuni shi yake kawai ba shi ba ne ba abin bai shaye shi ba kawai can wasu ne daban suke wama da abin da amma shi bai cikin sha'ana sau da haka nan sassan sau da yadda yake kaunata kaga manzo sarar birnin madina yana daga abubuwan da nan sassan yake kauna kamar misali wasu gurare irin su dutsen uhud annabi sarar sai ce uhud jabal yuhibbuna wa yuhibbu Uhudu dutse ne na kaunar mu muna kaunar shi sannan kaunar abu na ɗabi'a akwai abin da zai ja zama misali kaunar abu kaunar abu na ɗabi'a wannan shi ba ba hada ba wani abin da kake amfanuwa da shi misali sai ka ji kawai a ɗabi'a kana kaunar wannan to wannan kaunar ita ba ta ibada ba ce babu safar kitatun min al'azab wannan babu zai bayyana mana cewa lalle bulaguro kitatun min al'azab yanki ne na azaba saboda radadi da wani nau'i na wahalhalu saboda haka shi yasa ma addu'a dan bulaguro tana ɗaya daga cikin addu'o'i guda uku wanda ba a mai dawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce salatun la turaddu da'awtu abubuwa uku ba nau'in mutane uku addu'a sun sun yi ba a mai dawa wa da'awatul musafir addu'a dan bulaguro to ya kuma in bulaguran na ibada ne yanzu bulaguran kasuwanci addu'a ka ana karba to mi gare tunanin bulaguran haji ko umara ko zumunci ko wani abu na ibada ko neman ilimi in har ana karba addu'a dan bulaguro na halaka to kuma ya bulaguran ibada kaga ashe wanda ya je hajji ko umara ko na abu na ibada ya kamata ya tsaya jajirce ya yi ta'addu'a kai ya yi wasa kai ya yi wasa ta addu'a addu'an nan ko da baki ko kuma addu'a ta shagalta da ibada man shagala hu zikiri an musa'alati a tsaitu afdal mimma utis sa'i ka gani Allah ce wanda an bato na sai shagaltar da shi bai ce ba Allah ba ni zan bashi sama da abin da na ba wanda suka ce Allah ba ni kaza kenan ka shagalta da ambatan Allah da ibadarka da zau da zaman to ka samu wannan karbuwa na addu'a an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala asafar qit'atun min al'adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawma fa idza qada nahmata falyu'ajjil ila ahli daga abu hurairah Allah kare da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asafar qit'atun min al'adab bulaguro wani yanki ne daga yanki na azaba yau nau a dakun tsamahu wa sharaba yana hana ɗayan ku abincin da ya saba wa sharaba da kuma abincin shi da yawa za ka ga mutum ya yi bulaguron aikin hashi ya je shi ya saba cin tuwon laushi da abinci mai nauyi ana sai ka ga ya je ya dinga takura saboda ya rasa nau'in abincin wani ya yi bulaguron da'awa zuwa wani ƙauye ko wani yanki sai ya kawo mai abincin da bai saba cin wannan abincin ba kuma ƙa'ida an je da wani abincin shi wanda yake na daban ba zai samu misali kaunar juna ba da tsakaninsu yanzu da za ka je da awa ƙauye sai ka je da abincinka da tukunyanka da ba kana dafa abincinka ruwanka da ba kaga kawai ba za su karɓe ka ba sama da a ce za ka ci abincinsu ka sha abincinsu za su kama kana ƙyanƙyaminsu to kaga yanzu wannan abincin da za ka ci wanda baka saba ba ai kamar ya hana ka ne abin da ka saba a nan gurin yamma wa alaikum ta'amu wa sharab ka gani ƴan makka da suka yi hijira zuwa madina ta gaji yawa liƙa ka ga yadda masassara da abin nan su bilal suka dinga masassara kamar ransu ya fita har ma kafirai suka dinga cewa za ku ga sun zo su masassarar madina duk tarar rauta masassarar madina duk tarar rauta su a samar qitatu min al-adha yamna wa adakum qama wa sharabahu wa nawma da kuma barcin shi fa idza qada nahmata in mutun ya biya bukatar shi fa ajil ila ahli ya gaggauta dawowa cikin iyalin shi wannan ya nuna mana kenan yana daga nau'i na raɗaɗi da abin nan kenan bulaguro shi yasa a kitabul jihad ya ka babu sur'a fi sayri gaugawa cikin tahiya in ka je kai bulaguro ka biya bukata ana son kai gaugawa dawowa cikin iyalinka zalunci ne ka je neman kuɗi ka samu kuɗi ka zamana can ka yi ta shagalinka ka kyale iyalinka babu kulawa babu cuɗanya babu kaza ka turo musu kuɗi kai suna buƙatar iyanka suna son su gan su ma su ga babansu yanzu iyalinka suna buƙata su ga su ma ga mai gidan da nan ya shiga ya huta ka gani amma tun ka samu kuɗi ka bar iyalinka har abin da ka samu ma ya watsa kaga akwai nau'in zalunci wannan ɗiyanka kuma ghaiba ɗinka ta jima tana iya bayuwa zuwa ga lalacewar matakar ɗiyanka saboda duk yaran da zai zama to babansu ya yi tahiya ya jima bayana an bar hannu ɗaya kaga yanzu ita matan zai zama to abin ya yi matsewa to wannan shi yasa aka ce kenan bari ajil ila hannu in ka biya bukata kawai ka yi gaugawa dawa cikin iyalinka bulaguran neman ilimin ka tsaye an yi fatara wadda an ba da hutu karkace bari dai in yi amfani da daman nan in tsaya dan kuɗin da aka bani in rike in zamana in yi kasa a ka dawo iyalinka su kanka wani allah fatara ta gaba za ka mutu yanzu kai muwasala ka tsaya sai ka mutu ka jima ba a ganka ka gani kenan ka zo ka a gaisa da kai in yi so ka koma ma ka mutu ba a jima ba ka ganka ka samu abin da ka samu ka zo ka in ya zo ka koma ka dora in ka je ka kace ta abin nan kana ta rubutu sai na yi gida sai na yi kaza sai na yi wane ne ka mutu dan ka shekara biyar bai ganka ka gani ka ga wannan duka kuskure gwargwaran abin da ka samu za ka raba ka cire ka hakura kuma sai ka gaggauta dawo sai ka ga abin yayi albarka duk mai bulaguran da zaka ga yana zuwa yana zaka ga abin yana albarka amma duk inda kaga an jima ba ka ga irin wani kwatan sai shekara 20 bai zo ba wani he an kashi uwaye su mutu yan uwa su mutu da kwata na he mutum shekara talatin sai an ji da karshe kuma he an kawo akwai yadda kano nan gudun sai da shekara talatin uwa da uba kano ne ka ga wanda da gudu ma kana iya tsaya uwa uba duk suka uwa uba duk suka mutu shekara talatin ka gani akwai wanda da aka zo da shi ƙauyen su tun an sauya ma ma ƙauyen suna sun yana tsar mai shekara ashirin sai dai kai shekara tamanin kwatano sai dai kai shekara tamanin zuwa ya zuwa aka zo yowa ya san ka ka gani to duk da lura da bulaguro ne inda bulaguro ka zauna ka miƙe kafa to matsalar abin da ka samu yake balbalciya da ƙarshe kawai abin ya zama to babu shi akwai inda daidai da nan yankin najeriya da ya ce samu kuɗi na gaske walalla wasu suna cewa kurci aka mushi wasu suna cewa kaza yi gine-gine tara dukiya bai neman gida sai da kyar wani kuma ga rashin lafiya ta kama shi karshe ita mata ta ce bata san kowa na shi ba tana son ta danne kudada wanda aka yi zaman amana ne wani ya ce to wata rana a gari kaza lokacin muna lagos ya ce akwai wani mutum sun gaisa da shi na ga sun yi gaiso sanayya aka koma aka je can lagos ne mutum aka ce ce a wani aidan ƙauyenmu ne ƙauyensu kaza kaza kaza kaza sannan aka ɗauko shi ƙauyen nasu sai a shara aka keta da shi a kai ka gani yana cewa mutum ne mai irin mai haɗama kuɗaɗen da mai burin abu ya ce ana tsayiya da shi a sharar inda yake ya bannan ya kaɗan tudu na na rumbuna da wannan ya ringa cewa kai arna nan sun yi gine-gine ba su kai sai mun irin wannan sai da aka ja ce gida ne aka kaka sai da aka ja ce gida ne cikin dangin shi to duk in bulaguro jima karshe duka matsala ake samu abin da ka samu ma watsa yaki kenan fari ajil ila ahli kawai an yi bulaguro a yi gaugawa a dawo gida kuma abin da aka samu a iya abin da shi kitabul muhsari wannan kitab zai mana bayani akan al-muhsar hukuncin wanda ya harama da hajji sai kuma aka tsare shi daga saduwa zuwa aikata hajji ko kuma umara kai ne ka harama da hajji ko umara sai rashin la'iya ya tsare ka ka gaza samun isa ka je ka zarta ko kuma misali sai makiya Allah kiyaye suka tsare ka ka gani to ya hukuncin wannan wanda kuma irin wannan abin zaka ga yana faruwa an yi lokacin da Ka'aba ta zamanto tana hallin an kwace ta daga Bani Isma'il jirum suka kwashi adadin shekaru duka su suke jagoranta nan suke zalunci bace dukiya hana mutane zuwa aka dawo ahadu khuza'a aka dawo abin nan to haka za ka ga shi addinin musulunci haka ake kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan baitul maqdis kenan shekarun da ka'aba sai da hannun waɗancan ya yi adadin shekarun da yanzu baitul maqdis sai a hannun waɗannan biyan birrika da alƙur'ani ka gani su wannan ƙananan alhaki ne kuma a yanzu ma ka ga yadda ake fafutuka din ta yadda Allah subhanahu wataala ya hana ne dole ana tabbaci kagan duniya gaba ɗaya ta yi ca kuma Allah ya nuna ba isa ba dama kuma aka tsara Allah subhanahu wataala ya to dukkanin wanda zai zama to ya harama da hajji ko umara kaddara sai aka hana to haka zai babun idza usira al-mu'tabiru wanda ya harama da umara sai aka hana shi zuwa yayi dawafi yayi sa'i tsakanin safa da marwa yaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala usira an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa halaka ra'sahu mushirikan ƙureshawa sun tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana shi je ɗakin Allah wannan kaga yawa shekara ta shida da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan an sai fito da sahabbai dubu da ɗari hudu da wani abu sannan kuma hamma umara ce amma aka rataya aka kawo dabbobi na hadaya aka rataya musu alama duk da a nuna wani zaman lafiya ne ibada ce da shi a nuna kale ka ga zaluncin kafin yanzu su ba ibada ba za su baitul maqdis inna wa ba bauta Allah ba za su kuma sun tabbatar musulmi bauta Allah za su kuma sun tabbatar da cewa wannan masallaci ne ga sunan shi ma baitul maqdis ka gani baitul muqaddas sun san sunan nan ma kanshi suna ne wanda yake na musulunci amma wai tsabar zalimci ne kuma suna sane da gashi dai alhurma aka mu kun rasa gurin da za ku zamna kuka zo aka yarjeje ne aka tausaya muku aka ba ku bigire ku zamna kun sani an sani amma kale karshen kubiya da bakin zalunci saboda in ya tafu la kubi kunu la kuma ada su hele in dama ba ta samu ba duk inda dama ta samu wani ya zalo ne ba tuno ku asaru duk addini ku ne safa shi yasa duk wani zancen da kafiri zai ma kawo kalamul mahsur kawo zancen banza ne kawo maslaha shi ce wani kare haƙƙin mata da yara in ma ka biya yin su hallaka ka kawai aiki kake a furujen wannan abin ka yi abin da za ka iya ma musulunci kurum amma ka zo aka gamu da kai ake cin mutuncin arabe ake cin mutuncin mu ne banmu da tsari mu ne banmu da waye kake tahori to billahi zai ba kai sa za a tada ka ba a musulmi ba saboda su kar mata haƙƙi ne yura da biyar ba duk wani mabarnaci kuma ba bannan bai yake kawo gaba ɗaya sai ya kawo gyara ɗaya sai ka banne yanzu bokaye misali ai aljannu in suka sato gaskiya ɗaya suke fari sai su gama da ƙarya ɗari to duk wanda zai yi abu wanda yake na koyayya abu na zalunci sai ya kawo wani na gaskiya guda da yanzu yadda ta yi kaga za su dole musulunci za su kawo kuma wani musulmi ne bai san dole musulunci to amma daular musulunci ce a rusa masallaci a sabon a masallaci a kashe mata a kashe yara a kashe masu ibada misali ya fitu nuna alal islam wa yad'una alal shirk to su ma waɗancan duk da gaji suna faɗi duk wannan ne shi sa kaga yau a ce maka ga wata proje ko daga amurka ko daga alman ko daga ina ne ta ce ma wai kare haƙƙin mata da yara to yanzu ya aka yi ba mu gaba kun haɗu kun yi taron dangi kun je ku baitul maghrib kun je ku falastin kuka ce yara da matan da ake kashewa da gidajen da ake rusawa a dalilin me za musu in kun ce hamas kuke nema ko su kuke nema to ai in yaki za ka yi kasan da wanda za ka je ka yaki sai ka je ka yi to amma sojojinsu nawa kuka kashe dukattun da aka fara amma mata da yara da kaza ina za ka lissa yanzu wannan arewacin da suka ba dama a dawo ne leƙa ka gani kawai kawai ne gaba ɗaya an rusa kawai ka dawo ma zancen an dawo ke hede ka sa santi amma kawai ya kurmus sai amma babu komi na gida kuma ka dawo in ma dama misali ku bakwai ne gida yanzu ku uku ne ku biyu duk sauran ɗaya an kashe su uban an kashe shi kaza an kashe shi ka gani to menene abin da aka ɗauka fa kuma ne ƙarshen tuka-tuka ne karje kotun duniya to an dai kai ƙarar nan kotun duniya an ji an yi shara kotun duniya ta ce ba su da gaskiya kuma su maida su ba da diya su yi kaza amma suka sa kawa suka shure kuma yanzu duk su waɗannan duk abin da suke tun da su kafare ne duk su kafare ne tun da kafare ne amma kawai muhammad bin salman ka shuki ne kurum suka kashe fitinan nan wannan irin ɗan jaridin nan ɗaya munafukai wanda dama su hukuncin su wada majalisa ne a musulunci sau da baka zo baka rinka jasus kana cikin musulmi kana ɗaukar sirru na mamlaka ka je ka ce ɗan daular wahabiya sai kaza sai kaza ana aikawa kaga shi kaɗai aka kashe amma yadda amurka sai da ta raunauta in ba dan a kai da masu ga wato hili suka ce in maslahar kuɗaɗen da suke samu shine kawai in ba da wannan ba da ya sun kawo kawon zuƙa na cewa ya sun gurfanar da shi a kotun duniya mutum ɗaya ne ba aka kashe ka ɗauka kuma aka kwaso iyalin nashi da Allah su dawo nan gurin kai ka ce an kashe wasu dubu ne amma ne ka ga waɗancan dan Allah to kuma duk da haka ba za ka ga da kai munafikai da kai munafikai wanda dama da su ne ake gama baki su har yanzu gane su kan cewa ƴan uwan namu su ne ba su da gaskiya to irin wannan abin manzo Allah sallallahu ya sa aka tura sannan kuma aka tura dabbobin hadiya dan ma da sun gani kenan ba yaki bane aka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan yayi umara kawai ya koma suka ce sam hakan ba zai yi ba suka tsare suka hana Allah subhanahu wataala saboda hikima ta kar a kashe musulmin da suke ci akwai raura Allah ya ce humul ladina kafaru wasaddukum an al-masjid al-arab wal hadiya ma'a kufa an yabluga mahilla wa law la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatahuhum fatusibakum min ma'aratun bi ghairi ilm kaga wannan abin yasa sai Allah ya kame hannun wanda suke muminai ya kame hannun waɗancan manzala sun sai ce kai duk abin da za su faɗi mun na maslaha wanda za a kare hurumin harami ba za a yaƙi ba kawai zan karba duk wani ƙasƙanci da duk wata sharaɗin da za su samu za a amsa kaga aka zo suka ce san ba za a shi ba ƙarshe dai aka ce za a yi sulhu kuma sulhun da aka zo aka zauna aka yi maslaha mu addinin musulunci me matsala sulhun na an yi da yahudawa an yi da mushrikai duk addinin musulunci yana maslaha da kowa karshen tuka-tuka ne madina daular musulunci aka yi sulhu da yahudu banu kainuka yahudu banu nadir ba yahudu banu kwareza duk a cikin madina suke zaune su ne suka saba alkawari aka yi da yahudu khaiba aka yi to kafaran ƙurishawa su ma da suka ce annabi sassan ba zai ba ba ce ba kai dole ne an yi kuma ci adadin mutanen da aka zo da su annabi sassan ce shikenan na haƙura aka zo kuma aka zamna aka yi sulhu suka faɗi tsarransu abin da za ta gyara su kurum duk wannan sharuɗan guda goma da aka faɗi ba sharaɗin da cikin shi ba zalunta musulmi ba ta kara farko su halibu na amurci to sharaɗin da zami aka ce a zuwa rubuta a nan sai ce rubuta bismillahir rahmanir saboda duk rubutun da nan sai wasu ka bismillahir rahmanir suka ce mu bamu san rahman ba mu san arrahman ba kawai sai rahmanul yamama sai lama kurum ka sani amma mu bamu san arrahman ba Allah ya ce hum yakfuruna bi rahman suna kafirce ba ar-rahman wai ba su yarda da aka rubuta muhammad rasulullahi suka ce ba mu yarda wannan ma sai dai a goge shi wai takarrama wa da zakale ga kiyya ba a raba da sunan Allah ba a raba da a kawo manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka ce na mu sannan kuma yanzu da kazo zaka umaran nan umaran nan ba ka yi ta ba dole a koma kagare ba abin kuntu kamar ka zo a bamai da yanzu wannan shekara ba umara kuka zo ba to kawai ku koma sai shekarar gaba kuma shekarar gaban nan ma da sharaɗi in kun tashi zauwa kwana uku kawai ka baku da kwana uku ko ƙaraba kwana ɗaya ma kaga sannan kuma kar ku zo da wasu makamai masu yawa kaga ai da kwai kafirin ne ai ba su da amana sun ga daman ma ba makaman su ma musulmi kub daya annabi sai ce shi kenan aje a haka sannan kuma za a tsagaita wuta tsakaninmu da ku tsawon shekara goma saboda mu samu mu je sha mu yi kasuwancinmu mu yi shigi da huci mu yi dishaninmu sai za a tsagaita wuta tsakaninmu shekara goma annabi sai sai ce shi kenan a sa wannan ka gani sannan kuma duk wanda ya ga dama yake so ya zamanto ya yi haɗin gwiwa da mu a ƙabilu zai yi wanda ya ga dama zai da kubun hana shi ba shi ma ya shiga a nafsar sai ta shige na ai wannan sannan kuma duk wani dan ku ko dan wajen ku wanda ya bar addinin ku ya shigo addinin ku to wannan kawai ya zaman shi ya dawo gida ya dawo addinin uwaye da kakanni annabi sai sai ta shige to kuma duk wanda kuma namu ne ya shiga addinin ku ka gani naku ne ya zo wajenmu namu ne ya shiga addinin to kuma kenan shi ma kuma yi mana shi ko da yana addinin na ku ko kuma yi an kashe shi zamu yi ma za mu mishi ko kuma yi mana namu annabta sai ce layar haka ana haka nan kuma shi su haila bin amur da yake wakilta su wajen sharuɗa sai ga kuma ɗan shi na abujan da bin su shi kuma ya same mari a ƙawa da hannu sai samu duba da baban nashi a wata sai ɗan samu sarari sai hudo na rarrahowa yana zauwa yana fura kasan mai mari a ƙafa sai zo ya ƙuro ya je cikin jama'a musulmi ya je hukan shi kenan ka gami ya taro jikin shi zuwa ga inda zai samu kariya a matsayin da ya san cewa in za a taba shi an kashe adadin wannan duk gaba ɗaya go sai ce to yanzu kuma ba za a ci gaba ba dole daga kan wannan za a fara kenan tun da gashi an rubuta wannan to da kanshi za a fara ya ci kwalash ya kan tsama mishi bari ya jayo shi ya mai shi wasu kamar su mutu a lokacin saboda ka san dai ƙarshen kuttu ne inda abin za a hankali da wani cin kuri zai kurme kashe shi mai fama ta faru ana duka saboda addinin musulunci dan zaman lafiya ne duk wasu abubuwa na kai tuntuni saboda me wanda yake da gaskiya yana da wata tashi hankali abubuwan tashi hankali saboda kai ka san addinin gaskiya ne kake kuma da yadda za a cakuɗa ma dai mu ne masu nasara inda za a gama a cakuɗa aika za mu ne masu nasara sai a turo mana ɗan leƙen asirin ƙasashen musulmi da ƙarshe sai mu kai musulunta mutum za a turo ɗazo ta yahudiya da aka tura ta leƙen asiri ita da kanta take takaici irin rashin mutuncin da ta rinji ita da kanta take takaici daga ƙarshe ta shiga musulunci ta zama to kuma duk sirrin da suka turo ta da wani duk ta taimaka ma hamas duk ta farfaɗi ta yi abin da ka gani ta warware waccan barnai ta ce kuma har yanzu tana nan tana cikin aikin kenan bannar da ta yi a baya yanzu tana son ta canza ta zuwa abin to kaga duk wannan sharuɗa na zalunci haka aka yi kuma nan sarrafa ce Allah kuma ya samu huta daga ƙarshe kuma ka gami shekara ɗaya biyu kawai aka yi fatar maka sau da haka addinin musulunci shi dama ya gaji zaman lahiya ya gaji tsari duk abin da kaga kawai jingina mana ne ake amma ba mu da alaƙa da shi ƙare husirar nabi sarsa fa halaka ra'asa an tsare annabi sarsa sai aske gashin shi wa jama'a nisa a ya kusanci iyalan shi wani har hali hatta aka mara aman kabila shekara ta bakwai kuma sai zo umara kaga shekara ta shida ita ma umara ta yi yanzu lokacin da aka hana ta zuwa kai tawafi in ka soke hade ka ka warware kai aski wannan umara ta yi yanzu na umara ta hudaybiya ta yi amma in na farilla ne wasu malaman suka ce to shekarar gaba in na farilla ne bai sabke ma na farilla ba kenan akwai wannan na farilla da zaka amma in hajjin nafila ce to wannan hajjin ta yi haka umara ba babu al-ihsan fil hajji wannan babu zai bayyana mana hukunci al-ihsan fil hajji tsare mutum in hajji ne an ibn umar radiyallahu anhu annahu kana yaqul alaysa hasbukum shin bai zaman to ba ya ishe ku sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzara sallallahu alaihi wasallam in bisa ahadukum anil hajji in dai ku ya harama da hajji sai aka hana shi tafa bil baiti yayi tawafi bis safa wal marwa thumma halla min kulli shay' sai warware da komi hatta ya hujja aman qabila shekara gaba sai zo ya haji in kafar laci fa yudi aw yasuma illa min shin hadiya sai hadiya ko ko ya soki hadiya shi ko azumi in bai samu ba kenan wannan kenan fa in usirtum fa mastaysara min alhadi in aka tsare ku to abin da ya sauƙaƙa alhadiya fa man lam yajid wanda kuma bai samu ba to kuma sai ni fasiya sai zama to yayi azumi ko kuma ciyarwa azumin nan kwana shida ne ciyar wannan kwana uku ne ciyar wannan zai ciyar da kenan a sitta masaki kowanne kuma zai bashi rabin sa'i kaga sa'i uku kenan miskine guda shida babu nahar qabla la harqi fil hasri wannan babin zai bayyana mana hukuncin annahar sokewa da ya qabla al harqi fil hasr in an hana ka saduwa zuwa ga harami to sai ka soke hade bayan ka soke kuma sai ka yi aski an ilmisuwa radiyallahu ta'ala anhu annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yahliq annabi sallallahu alaihi ya soke hade shi kafin aski wa amara ashabahu bi dhalika kuma duk sahabbai ma umarce su duka su zaman to sun aikata wannan babu qaulullahi ta'ala aw sadaqatin ko kuma ya bada sadaka wa hi it'am sittati masakin shine miskini nawa shidda an kabu min ujra radiyallahu ta'ala anhu qala وقف على علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهديبية النبي صلى الله عليه وسلم يسعى كينا هديبية شكرة شدة ورأسي يتهافت قملا كينا تنا تنا زبودة فرفتا sau da misali kaga wanda ya harrama da hajji kuma yana da wadatar gashi ga tahiya irin ta sahara misali ga yankin yanayin zahi inda wadatar gashi kaga saboda jima ba a wanke ba za a iya samun kenan cutuwa na farfata faƙala ya ce uzika hawamuk wannan ƙwararruka na kanka kwarkwata tana cutar da kai ƙultu na amince ƙwarai ƙala fahalik ra'asa ya ce aske kanka saboda addarar yasa kaga haramun ne wanda ya harama da hajji ya zama to ya aske to amma inda akwai cutuwa sai aske kuma sai sai dabba yanka ita ake ce ma fidiyatul aza akwai bambanci da fidiya da hadaya hadaya waccan ta godiya ce in kai haji ko umra fa man tamatta bil umrati ila hajji fa mustasar min al shi kuma kaji an ce fida wani mahazura ne na hajji ka aikata abinda aka haramta ma wanda ya harama da hajji kai ya aikata kai kuma ya kai shi to kamar kabalici ko ba ta kenan kai wannan shi zai gyara ma ibadi qultu na'am qala fa halik ra'sak yace aske kanka qala fi nazalat hadhihi al-aya yace kaga wannan ayar akai na ta sahabban manzala su sarki kai dan Allah ya ka samu masu darajar waɗannan mutane ayoyin nan da muke karanta na Qur'ani muke tilawarsu aya kaza saboda wanda ta sabka farkon suratul nur ayoyi goma musabbabin aisha ta sabka min almu'minin rijalun sadaqu ma ama'alu ma alayhi kan wani ta sabka ka gani allazi yuti ma rawi ta sabka kan wani ta sabka kai har sai da ta kai dai a cikin sahabban nan wani baro baro ma an kama sunan shi cikin qur'ani falamma qada zaidu minha wataran zawajnaka wai banda wanda za a ishara a ce kan wanda ta sabka to yayi da takai da a nuna ma matsayinsa ba aka kama sunan wani baro-baro cikin qur'ani yanzu da Allah waɗannan masu daraja wani ya zo ya ce ba su bane na kirki ya dinga zagin su kuma kawai Allah kyale man adali wajen faqada rutu bil haram kai kuma a matsayin ka na dadi an zagi sahabi ma balle kai malami dan wani ya zage ka sahabbai ne wa ake zagi kai dan adam ubangiji da ya halicce shi Allah ya ce yuzini bil adam ya subbu dahar wa adad ana wa libn adam fi sha'anin azim ni da adam muna cikin sha'ani mai girma ka gani Allah yana cewa bai da dashi kuma da adam yana cewa yana da da ƙarshen tuka tuka ne fa man kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya cikin ku abi azamin ra'as ko akwai wani cutarwa akan shi fa fidyatun min min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to sai ba da fidiya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum in kun sami aminci kuma fa man tamta bi umar ce ina naji fa musin sarbi lahali kenan fa fidiyatu min siyamin azmi aw sadaqatin shine kenan sadaqa din mi sai sunna ta bayyana yanzu kaga an ce aw sadaqatin to me zaka bada sadaqa kaga dan tatsina ne daga nan ma an sa shi kwana to ai ba faɗi ban menene to sunna ne zai bayani wa an zana alika zikran tubayyana nas kenan siyam shine sai zamanto zaka yi ciyarwa zaka ciyar da sittatu masaki ila akhira fa qala sum thalathata ayyam azmi kwana uku aw tasaddaq bi farqin ko kai sadaka da wusuki baina sittatu tsakanin miskinai guda sha shi wannan farq din wani dan zakumi ne dan sauro ne gurgurdan sa'i uku ne kamar girgishin tiya uku shine ke dan dauka kamar girgishin tiya uku to amma su ake ka raba ma mutum shida kaga mudu biyu kenan tunda in gwargwadon sa'i uku ne kaga mudu na mudu shida mudu a sa'i uku mudu na mudu sha biyu ko mudu sha biyu to in za ka raba ma mutum shida kaga kowanne mi mudu biyu biyu biyu bai da tattalin aunusu ko kuma ka soki hada ita kuma bi ma ta yassara raƙumi ne sanuwa ce tunkiya ce akuya ce fa musai sara min alhali babul itama fil fidyati nisfu sa ciyarwa in a fidya ce to nisfu sa rabin sa'i ne kuma sittata masaki wa an radiyallahu anhu fi riwayatin qala nazarat fi khassa yace akai na ta sabka a kebance wa hiya lakum amma amma dukkan ku ta gama shine al-ibratu bi umumi lafazi la bi khususin sababi ana lura ne da gamewar lafazin ba sababin wanda kawai ayar ta sauka ba kan shi ka gani saboda haka ayar kanka abu ta sauka amma kuma me hukuncin ya gama ba tashi bace shi kadai ba khususiya bace tashi a wanda duka ta shahi kowa da kowa kenan duk wanda ya aikata irin wannan wannan shine karshen kenan kitabul musa da kuma na umara yau a kai ƙasa da sa'i uku ‘yan ya wuce ma ba ne, ba man ta kawo sai rufa wa sai duk lokacin da aka ce ka za bangaren ciyarwa in kai sama da wannan ma alkhairi ne abin da muka ya zama daidai Allah tara mu alada Allah gafarta ku sakuran mu Allah ba mu komai komai domin sa ya mana albarka ya mara yau mu albarka ya mana yau mu albarka ma da mu wanda suke rayu da mu da su Allah tabbatar da dugadukan mu kare mu daga zamiya wanda suka rasu Allah ya musu jin kai da rahama ya haska ubangijin su sa aljanna ta cikin kuma su ya rabbul alamin Allah ya mana albarka cikin duk abin da ya rasa mu shi ya rabbul alamin Allah ya faranta mana nuna mana abin da zai faranta mana cikin duk abin da Allah ya rasa mu shi ya rabbul alamin wallah arsa mu da lahiya ya ba mu iko amfanuwa da ita ya rabbal alamin Allah kare mu daga dukkanin miyagun cututtuka wanda ba su da lahiya cikin mu Allah ba su lahiya ubangiji subhanahu wataala sanya kafara ce ya rabbal alamin Allah ya albarka a dukkanin kasashen musulmi duk inda musulmi suke da halin rauni Allah ya karfafe su musamman uwan musulmi da suke Falastin da kuma ko ina a duniya Allah ya taimaki musulmi ubangiji subhanahu wataala ya ba su tamkini a ban kasa ya rabbal alamin Allah ɗaukaka addinin shi ya faranta idanunmu ya sanya idanun idanunmu da zukatanmu da taimakon addinin shi rabbal alamin Allah subhanahu wataala kare kasashen musulmi daga talauci daga daga gari da dukkanin fitintunu ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك